العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهل بيته وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله muna godiya ga Allahu tabaraka wa ta'ala wanda ya sake kadar haduwar mu a wannan masallaci na muhajirun da ke nan cikin garin Ningi domin ci gaba da tafsirin Alkur'ani mai girma inda muke tafsiri a cikin suratu alkiyama Uh, satin da ya gabata mun tsaya a ƙarshen aya ta talatin daidai yau kuma insha Allah tabaraka wata'ala za mu tashi farkon aya ta talatin da ɗaya muna roƙon Allah tabaraka wata'ala ya datar da mu yau muna 26 ga watan safar shekara ta 1446 bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake kuma daidai da talatin ga watan takwas shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiya. Na'am.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى
Allah tabaraka wata'ala ya ce, Fala saddaka wala salla, Abu Jahal bai yi imani da Allah tabaraka wata'ala bai yi imani da kuma manzo Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ba, Allah tabaraka wa ta'ala ya ce fala saddaqa bai gaskata ba da wato manzancin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bai gaskata da alqur'ani mai girma ba wala salla bai kuma yi salla domin Allah tabaraka wa ta'ala ba walakin kazzaba wa tawalla shi abin da yayi shine sai dai ya ƙaryata alƙur'ani ya ƙaryata annabi sallallahu alaihi wasallam wata walla kuma ya juya baya ya ƙin imani wannan lakin ɗin yana daga cikin abin da malaman balaga suke cewa takidu zam bima yushbihul madah domin idan aka ce mutum yayi kaza yayi kaza yayi kaza sai aka ce sai dai yayi kaza to tunanin mai sauraro za a ce sai dai ɗin za a kawo saɓanin abin da ya a baya ne da Allah tabaraka wa ta'ala ya ce fala saddaqa wala salla bai yi imani ba bai gaskata alkur'ani ba bai kuma yi salla domin Allah tabaraka wa ta'ala ba sai aka ce walakin kaga tsammanin kaza a ce me walakin sai dai yayi kaza mana sai aka kawo nan alkhairin sa amma sai ba a kawo alkhairi ba sai aka ce walakin kazzaba wa tawalla sai dai abin da yi shine bayan ya ƙi yin sallah wato bayan ya ƙi yin imani kuma ya ƙi yin sallah sai ya ƙaryata manzancin annabi sallallahu alaihi wasallam wata walla kuma ya juya baya dangane da barin imani baya da haka kuma sun ma zahaba ila ahalihi sa'an nan ya koma zuwa ga iyalansa ya tamaƙa yana taƙama yana tafiya yana jiji da kai ya tamaƙa ya tamaƙa kenan wato ainihin kalmar yana tafiya yana wato jiji da kai yana takama sai Allah tabaraka wa ta'ala ke cewa aula laka fa'aula thumma aula laka fa'aula wannan wato ainihin alƙawari ake masa na ainihin samun narkon azaba gobe alƙiyama daga Allah tabaraka wa ta'ala shi ne Allah ta'ala ya ce aula laka fa'aula wannan shi ya fi cancanta gare ka sun ma'aula laka fa'aula sa'an nan hakan shi ya fi cancanta gare ka ma'ana me za ka yi taƙama sakamakon kuma shi ne gidan wuta gobe alƙiyama Allahu tabaraka wa ta'ala zai azabtar da kai an rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallama yayin da Allahu tabaraka wa ta'ala ya saukar da wannan aya mala'ika jibril ya kawo sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya kama tifafin wato Abu Jahal sai yake cewa da shi aula laka fa'ula thumma aula laka fa'ula ya karanta masa wannan aya ma'ana da kai ake nufin cewa aula laka fa'aula thumma aula laka fa'aula wannan yafi cancanta gare ka sa'an nan hakan yafi cancanta gare ka sai Abu Jahal yake cewa yanzu kana min atwaiduni ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa yanzu ni kake yi wa tahdid mana ni kake yi wa jan kunne kenan sai yake cewa to wallahi ni na fi ƙarfinka na fi ƙarfin ubangijinka ma subhanallah in ji shi abu jahal ya ce duk wanda yake tafiya tsakankanin baina jabalaiha tsakankanin duwatsun garin makka na fi kowa ƙima na fi kowa kuɗi na fi kowa mutunci na fi kowa alfarma in na ce a yi kaza za a yi na fi kowa duk abin da wani yake takama da shi sau da haka na fi ƙarfinku in ji abuja ana nan kuwa sai kawai aka tafi badar ana zuwa badar aka kayar da shi aka masa fashe-fashe aka kashe shi kisa wanda yake kitla shani'a aka kashe shi mummunan kisa kuwa wato a ainihin yakin badar Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ai hasabul insanu an yutruka suda shin ɗan adam yana tsammanin yana tsammanin an yi turaka su da a ƙyale shi haka kurin ne tunanin mutum ba za a ce yi kaza ka bar kaza ba babu umarni babu hani wannan shine zaton ɗan adam a halice ka kawai a ce zauna haka kurin ba hani ba umarni wannan duk wanda yake ji idan zuciyarsa ta raya masa ya kamata na yi kaza don in ji daɗin rayuwa ya kamata in bar kaza don in ji daɗin rayuwa ba wai damuwarsa menene addinin Allah ya ce a yi ko a bari ba me umarnin Allah me umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba to ya dace da wannan magana ayi hasabul insanu an yutraka suda shin dan adam yana tsammanin kawai a kyale shi ne hamlan la yu'mar wala yunha a kyale shi haka kurin kara zube ba umarni ba hani sai dai abin da ya sha'awa kawai idan haka yake nufi to wannan mummunan tunani ne tunani mai kyau shine dan adam ya san cewa akwai abin da aka umarce shi akwai kuma abin da aka hana shi ko da kuma zuciyarsa ta raya masa ya kamata na yi kaza domin ina jin daɗin yin kaza to inda Allah tabaraka wa ta'ala ya hana sai ya wato sai ya hanu Allah tabaraka wa ta'ala yace fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa وأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى الله تبارك وتعالى يشي فأما من خاف مقام ربه duk wanda ya ji tsoron tsayuwa a gaban ubangijinsa gobe alkiyama duk wanda ya ji shakkar ya zai wanye gaban Allahu tabaraka wa ta'ala wa nahan nafsa anil hawa ya hana ransa abin da take sha'awa take so saboda Allah ya hana irin kaza din nan Allah tabaraka wa ta'ala ya ce fa innal jannata hiyal ma'awa to lalle aljanna ita ce makomarsa amma sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa amma man tsaga amma duk wanda ko ya girman kai ya yi taurin kai bayan an ce masa kaza ba kyau kaza da kyau ya yi taurin kai wa asar alhayata duniya ya zaɓi jin daɗin rayuwar duniya to shi kuma ya sani fa innal jahima hiyal ma'awa wutar jahim wuta mai zafi ita ce makomarsa Allah tabaraka wa ta'ala ya kare mu Allah tabaraka wa ta'ala ya ce hasabul insanu an yutraka suda shin dan adam yana zaton cewar za a kyale shi ne haka kurin yayi abin da yake so kawai sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce alam yakunu nutfatan
alam yakunu nutfatan min maniyyin ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى
Allah tabaraka wa ta'ala ya ce, Shi ɗan adam da yake tsammanin cewa a ƙyale shi kara zube haka kurin, shi ya tuna fa, alam ya ku nuɗufatan min maniyin yumna, da can bai kasance nuɗufa ba ne? Aka ce nuɗufa ana nufin ɗigo, wato ƙatara ɗin, wato drop da zai ɗigo shi ake cewa nuɗufa, ba wai maniyi kansa shi ne nuɗufa ɗin ba, sai dai idan ba a zo da kalmar maniyi ba, kuma ana magana a kan sha'anin mani ne aka ce nutufa ana nufin mani amma ainihin a larabci nutufa ana nufin dugon abu dugon abu da yake da ruwa sa'il duk abin da yake liquid abu ne idan ya daga to drop din shi ake ce masa me nutufa alam yakun nutufatan sai Allah tabaaraka wa ta'ala ce bai kasance dugo ba dugo min maniyin dugo na maniyi da can yumna wanda ake zuba shi cikin mahaifa thumma kana alaqatan fa khalaqa fa sawwa baya da haka kuma sai ya kasance ya zamto da ikon Allahu tabaraka wa ta'ala ya zamto alaqatan wato ya zamto ainihin jini fa khalaqa sai Allahu tabaraka wa ta'ala kuma ya halice shi ya zamto dan adam fa sawwa sai Allahu tabaraka wa ta'ala ya daidaita halittarsa ya zamto kafafu biyu hannaye guda biyu idanuwa guda biyu kunne guda biyu kamar dai yanda halittar dan adam take Allah tabaraka wata'ala ya ce lalle na halicci ɗan adam fi ahsani taqwim a mafi kyakkyawar tsayuwa ɗan adam ya fi komai kyan halitta inda an yi mutum da kafafu guda hudu ko hannuwa guda hudu ko guda uku ko da jela ko da kaza sai kaga bai kyau ba ko a ce da ainihin gashi irin na zabo ko wani makamancin haka za a ga mutum ya zama wani iri haka amma Allah tabaraka wata'ala sai ya halicci ɗan adam fa khalaqa fa sawwa sai ya halice shi ya daidaita shi Allah tabaraka wa ta'ala ya ce faja'ala minhu zawjayn minhu daga shi wannan mani sai Allah tabaraka wa ta'ala ya halici zawjayn wato jinsuna guda biyu azzakara wal unsa namiji da kuma mace sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce alaysa zalika shin wanda ya aikata haka daga dugon mani aka halicci mutum alaysa zalika shin wanda ya yi wannan aiki bi ƙadirin yanzu ba shi da iko ba zai iya ala an yi huyar mauta ya rayar da matattu ba wanda ya halicci ɗan adon daga ruwan maniyi ba zai iya rayar da matattu in sun mutu ba wanne ne ya fi wahala dama fa kai ga ka kawai mutuwa kai kaga kenan da sauki a gurin Allahu tabaraka wata'ala ya dawo da rayuwarka bayan mutuwa fiye da me samar da kai wanda da ba kai annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa inna hadakum la yujma khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfa dayanku ana hada ana tattara halittarsa ne a cikin mahaifiyarsa kwana 40 yana mani sa'an nan bayan kwana 40 ya zanto jini sa'an nan bayan kwana 40 kuma ya zanto me wato tsoka daga nan sai a busa masa rai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce thumma yursula ilayhi almalak fayanfakhu fihi ruh sai a aika masa da mala'ika cikin mahaifiyarsa ya zo ya busa masa rai sai a umarci mala'ikan da wasu kalmomi guda hudu ya rubuta arzikinsa da ajalinsa ma'ana mai zai mallaka a duniya a ina zai mutu yaushe kuma zai mutu yaya kuma zai mutu ya kuma rubuta shaƙiyin au sa'id mutumin kirki ne ko mutumin banza na fata gani wani hadisi ne ayon da yake kusan sananne a ko'ina ko shaƙi ko sa'id yana daga cikin abin lura hadisi yana alaƙa da waɗannan ayoyi ɗin abin lura anan shine wancan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa za a umarci mala'ika ya rubuta ajalinsa da arzikinsa kuma mutumin kwarai ne ko mutumin manza ma'ana dan aljanna ne ko dan wuta kenan tun yana cikin mahaifiyarsa kenan ko to wannan wasu suna jin cewar to yana daga cikin wato alqada'u wal qadar yana daga cikin abin da Allah tabaraka wa ta'ala ke kaddara su gashi hadisi ya ce za a rubuta dan aljanna ne ko dan wuta mutumin kwarai ko mutumin banza kenan in haka ne kowa sai ya zauna kenan tunda an riga an rubuta abin da zai zamto a duniya a to ba haka bane Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara al'amura domin yana daga cikin abin da yasa an kawo wannan magana yana daga cikin ababen da suke yawo a zakatan waɗansu cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara komai innahu cewa duk kulluma asabaka lam yakun liyuqda'ak duk abin da ya same ka dama can bai bai zamto zai kuskure maka bane duk abin da ya kuskure maka bai kasance me zai same ka ba duka irin waɗannan ababe sai su rika yawo a zukatan musamman ɗan uwa ɗalibai sai mutum ya ga tun haka ne ya tsaya kawai kyan mana idan Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara zan yi kuɗi zan yi kuɗi ba sai na je kasuwa ba ba sai na yi noma ba ba sai na yi kaza ba sai na yi kiwo ba kawai in tsaya ai ya riga an kaddara komai mutum ya rika wannan tunanin Allah tabaraka wa ta'ala malamai suke cewa aqidar ahli sunnati wal jama'a shine Allah tabaraka wa ta'ala ya kasa al'amura kashi biyu akwai ababen da ya rubuta su a sama suna hannun hannayen mala'iku shi sa ma wancan hadisi manzo Allah sana ke cewa sai a aiko thumma yursilu ilayhi malak sai a aiko masa da mala'ika sai a umarci mala'ikan bi arba'i kalimat da wasu kalmomi guda hudu ya rubuta irin waɗannan kadar dare suna hannun mala'iku Allah tabaraka wa ta'ala ya su a sama mala'iku suna kallon su al'amura suna gudana akan abin da Allah tabaraka wata'ala ya kaddara ya rubuta amma kuma akwai ababen da Allah tabaraka wata'ala ya rubuta su suna lahul muhafuz to su wannan ba sa canzawa Allah tabaraka wata'ala ya ce yamhu Allahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab Allah tabaraka wata'ala ya ce yamhu Allahu ma yasha'u wa yuthbit Allah tabaraka wata'ala yana goge abin da yaso wa yuthbit ya tabbatar da abin da yaso sai malamai suke cewa magabata tintini-tini suke cewa yamhu Allahu ma sha daga cikin wato rubutun da mala'iku suka yi irin wancan wanda aka zo aka rubuta a cikin mahaifiyar mutum ina fata gane in yi kyakkyawan aiki za a iya canzawa in yi mummuna shi ma kuma me za a iya canzawa ina fata gane kaga in haka ne kenan kowa sai zauna kawai an riga an rubuta ai already kana cikin mahaifiyarka ina fata gane to saboda haka sai Allah tabaraka wata'ala a wannan aya ke cewa Allah tabaraka wata'ala yana goge abin da ya so ma'ana abin da yake na kaddara wanda yake hannun mala'iku wa yuthbit ya kuma tabbatar da abin da yake gurinsa Allahul mahfuz wannan kan ba a canza shi menene ake gogewa menene ba a gogewa akwai ababen da Allah tabaraka wata'ala ya rubuta maka amma ya alakanta su da kyakkyawan aiki da kuma addu'a idan kai addu'a kai addu'a sai abin ya faru in ba ka yi addu'a ba ka yi addu'a abin ba zai faru ba akwai ababen da kuma ya riga ya kaddara maka suna nan ko ba ka yi addu'a ba za su faru misali tsawon rayuwarka idan yanzu ka roƙi Allah ya ubangiji ka sa na kai baɗi sai wani ya zauna biye addu'a lalle Allah ta'ala ka tsawaita rayuwata lalle na kai baɗi ba kama Allah ta'ala ya kaddara masa zai kai baɗi to da kai da shi ɗin duka inda yana cikin lahul mafuz za ku kai baɗi za ku kai baɗi gaba ɗaya idan kai da shi Allahu tabaraka wa ta'ala ya kaddara muku za ku mallaki kaza daga nan zuwa baɗi sai kai ta addu'a Allah ka sani mallaki kaza daga nan zuwa baɗi shi kun bai addu'a ba sai kaga kai ka mallaka shi bai mallaka ba saboda Allah ta'ala ya saka wannan gwargwadon yanayin addu'arka a fata an gani yana daga cikin ababen da ya kamata lalle a lura da shi kuma yana daga cikin qadiyya wanda yake da wato girman sha'ani ko wanda yake yawo a cikin wato zakata ko shakka babu al'amarin ƙaddara ɗin nan. So da ka Allah tabaraka wa ta'ala ya ce, Shi ɗan Adam, sun makana alaƙatan fahalaka fasawa. Farko ya ce, Alam ya kunu tsufatan min maniyin yumna, bai kasance wani ɗigo na maniyi da ake zuba shi ba? Malam fiƙi suke cewa, tun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kwana arba'in mutum yana maniyi, kwana arba'in yana tsoka a jini ko? Kwana arba'in yana tsoka, kwana nawa kenan? Ɗari da ashirin. kwanar 120 wata nawa kenan kuma wata hudu suke cewa to duk wanda ya zubar da ciki wanda ya kai wata hudu to ya kashe mutum wanda ya zubar da cikin da bai kai wata hudu ba yayi laifi mai girma a gurin Allah tabaraka wa ta'ala amma ba za a masa hukuncin ko a ce ya kashe dan adam ba amma dai dan adam an sani cewa in yayi kwana 120 ga hadisi daga Annabi sallallahu alaihi wasallama 40 40 sau uku thumma yursilu ilayhi al-malak fayanfukhu fihi ruh saboda ka sai abu samu sarai ina fata an gane wani ya taba zuwa yake gaya min cewa a dan ja hankalin mutane a nan garin akwai tim din waɗansu health personals waɗanda suke abortion idan aka kawo musu a zo da ciki in wata ɗaya ne a lokacin kamar shekara biyu ko uku da suka wuce in wata ɗaya ne dubu goma idan wata biyu ne dubu ashirin in wata uku ne dubu talatin in wata hudu ne dubu arba'in in wata biyar ne kuma dubu hamsin a nan garin ya ce abinda suke karɓa kenan kuma akwai mata a ciki akwai maza a ciki mana in wata hudu ne sun kashe ɗan adam sun karɓi dubu arba'in su kuma tsakaninsu da allahu tabaraka wa ta'ala wanda allahu tabaraka wa ta'ala ya ce wa man yaqatul mu'minan muta'ammidan فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه الله يا تسيني مسما وعد له عذابا عظيما ya kuma masa tanadin azaba mai girma Allah ta'ala ka kare mu wanda idan mutum yana cikin mahaifiyarsa fa shi mumini ne ko dan gidan arni ne in yau ya aka haife shi to shi din baya cikin kafare ko dan gidan arni ne annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa na gani a cikin bacci sai na ga wani dogon mutum tare da shi ga ƙananan yara birjik da yawa sai na tambaya waye wannan sai aka ce ibrahim alaihissalam ne annabi ibrahim sai annabi sassan ya tambayi mala'ika ake cewa to wane ne waɗannan da yawa haka a kewaye da shi ake cewa sai aka yace sai mala'iku suka ce da ni waɗannan ƙananan yaran musulmai ne ‘ya'yayen musulmai ne da suka mutu ba su balaga ba su ne tare da annabi ibrahim za su shiga aljanna domin duk wanda ya mutu bai balaga ba zai shiga aljanna shi ba maganar a auna dama bai laifin kwamfetu annabi sallallahu alaihi cewa sai na ce wa auladul kuffar har ƴaƴan arnama yace sai aka ce da ni wa auladul kuffar har ƴaƴan arnama to kaga kenan yanzu kai ka zub da cikin sa yanzu tukunna ma mumini ne automatic mumini ne yanzu ka kashe shi tun yana cikin mahaifiyarsa to kaga kai wanda hadisi ya zo ka je ka rusa ka'aba ma ya fi ka kashe mumini inna lillahi wa inna ilaihi yanzu aka ce ga wani mutum ya je ya dauki diga yana sara ka'aba dan Allah zaka ji ya zaka ganshi sai ka'aba zai rusa ko ga wata ƙasa za ta rusa ka'aba in aka rinka alƙalur ai sai yadda al'amari yayi to kuma wanda ya kashe mumini guda ɗaya fi wannan kisan kai fa abin wasa bane ko kisan kai ta ta'addanci kamar yadda ake yi yanzu aka wayi gari kafin rana ta fito ta faɗi ba san mutum na za a kashe a ƙasar da kai kake ciki ba ballantana a faɗin duniya da ta'addanci kawai kisan kai ta matsafa 'yan tsafi mayu ne su 'yan secret society ne su kawai tsafi suke suna kashe mutane duk waɗannan fa suna daga cikin ababen da Allah tabaraka wataala bayya so kuma yake fushi da bayi idan ana irin wannan abu to amma mutane suna ta kashe bayin Allah tabaraka wataala wanda wata ta kashe kyanwa ne ma ta shiga wuta ya zo cikin hadisi ya ko dakhalar imra'atun nar fi hirratin rabatatha wa lam tud'imha hatta matat wa kanat ta'kulu min hashishil ard kyanwa ta daure bata bata abinci ba ba ruwan sha ba abinci ta mutu Allah tabaaraka wa ta'ala sa ta wuta magefa ballantana wanda yake sujjada ga Allah tabaaraka wa ta'ala ina kai ina shi kace bari ka kashe shi ina me ma ina ruwanka ka kyale bawan Allah da Allahu tabaraka wa ta'ala shi ya halice shi shi ya sanya zai da shi subhanahu wa ta'ala Allahu tabaraka wa ta'ala ya ce idan wato dan adam da Allahu tabaraka wa ta'ala ya ce faj'ala minhu zawjayn adh-dhakara wal unsa minhu daga wannan maniyi din sai Allahu tabaraka wa ta'ala ya ce ya sanya ma'ana ya faj'ala bi ma'ana fa khalaqa sai Allahu tabaraka wa ta'ala ya halici minhu daga me wato mani ɗin kenan ba mai ba nutsufa ba shi sa waɗansu ƙura suna karantawa a alam yaku nutsufatan min maniyin tumna aka suke karantawa ba yumna ba kuma ruwaya ce wata ke tabbatacciya ma'ana tumna damirin yana kuma zuwa ga mai nutsufatun kenan ba zuwa ga mani ba amma idan ka karanta alam yaku nutsufatan min maniyin yumna wakilin ya kuma zuwa ga mai zuwa ga mani tunda shine mai mai wakilin sunan namiji amma tumna wacce ake zuba ta mai nutsufa ɗin kenan ina fata an gane yumna wanda ake zuba shi mai mani ɗin kenan ina fata an gane Allah tabaraka wa ta'ala ce alaysa zalika bi qadirin ala an yuhyil mauta wanda yayi wannan kawai daga mani a halicci dan adam wanda yayi wannan bashi da ikon ya rayar da matattu yana da ikon ya rayar da matattu ko shakka babu akwai surayi wanda za ka ga cewa na musamman sana yake cewa ana cewa manzan Allah ya ce alaisa zalika bi ƙadirin ala nihil mauta idan aka karanta wannan sai ka ce bala da kuma alaysa Allahu bi hakamil hakimin sai ka ce bala duka wannan suna ga cikin wato marasil suna cikin marasil suna cikin hadisan da ba su inganta ba hadisi ne mursal hadisi mursal kuma da'if ne na fata an gane mun zo ƙarshen surar ma ba to saboda haka da wannan muka zo ƙarshen surar abinda muka daidai a ciki Allahu tabaraka wa ta'ala ka sami tarayya duka a cikin lada wanda kuma muka yi kuskure Allahu tabaraka wa ta'ala ka gafarta mana kafin mu shiga sura ta gaba annabi sallallahu alaihi wasallama yahudawa sun taba shiryawa bari su masa wasu tambayoyi daga ciki sun tambaye shi cewa ‘yan aljanna in sun shiga mai farkon abincinsu mai za a fara ba su kuma me ya sa mutane sai a yafi namiji a yafi mace gashi a wannan ayar Allah tabaraka wa ta'ala ya ce faja'ala minhu zawjayn zakar wal unsa sai ya sanya mana ya halicci daga maniyin mace da namiji sai suka tambaye shi me yasa sai ya zamto idan namiji ya sadu da mace sai a haifi namiji ko mace ko a haifi wanda ya kama da uban ko ya kama da uwar ne yake faruwa sai annabi san sana ke ce da su in dai kunya da za ku yi imani to duka zan ba ku amsoshin tambayoyin da kuka mun sai ya ce da su idan ruwan namiji mana maniyin namiji ya rinjaye na mace to zai zamto me abin za a zai rinjaye bangaren namiji mana za a haifi namiji idan kuma na mace ya rinjaye na namiji za a haifi mace sai suka ce lalle kuma haka yake mu kora a cikin littafinmu duka tambayoyin da suka gama tsab ya amsa musu daga cikin tambayoyin suka ce masa wane ne yake kawo maka wahayi sai ce jibril a shi yake kawo kowane annabi ma har annabi isa ma shi ya kawo masa sai suka ce to ba dan wannan ba inda wani ne da za mu imani alƙawarin da muka da za mu cika gaskiya amma tun da mala'ika jibril ne ba za mu imani ba shi ne allah tabaraka wa ta'ala ya ce man kana aduwan lillahi wa mala'ikatihi wa rusulihi wa mikala wa jibril fa inna allaha aduwan lil kafirin duk wanda yake adawa da Allah da manzansa da mala'iku da mika'il da jibril to Allah yana adawa da shi ya kuma sake warewa kul man kana aduwan li jibrila fa innahu nazzalahu ala qalbika duk wanda yake adawa da jibril ka ce musu dai shine ya masa ya maka wahayinsa dai akan zuciyarka in dai suna gaba da shi ne suna adawa da shi to ka dai ce da su shi din ne dai ya kawo hayinsa zuwa ga zuciyarka suka ce saboda jibril ko ba za mu yi imani da kai ba tunda dama tambaya ce ba ta kokarin wato ba da imani ba na fata an gane Allah tabaraka wata'ala yana daga cikin wato ikonsa mani dan adam a cikin mahaifar mace ya zama mutum kuma Allah ta'ala ya san yaushe ya shiga mahaifar kuma ya san yaushe za a haife shi kuma ya san wannan mutumin wannan abin da yake cikin nan mace ce ko namiji ya kuma san fari ne ko baki ne ko kuma me ko wankan tarwar ako dogo ne ko gajere ne mace ce ko namiji Allah tabaraka wa ta'ala ya san wannan wasu suna yawo da hankalin mutane sai su ce ai akwai gaibiyar da mutane ma sun sani wasu ma mutane sun san gaibu kaga wannan ƙarya ne ba wanda ya san gaibu sai Allah sai ga likita ma ya san me yake cikin mahaifa gashi kuma Allah tabaraka wa ta'ala ce inna Allah indahu ilmu sa'a wa yunzilul gais wa ya'lamu ma fil arham shi yake saukar da ruwa kuma ya san shi ya san abin da yake cikin mahaifa sai suke cewa to ai likita ma ya san abin da yake cikin mahaifa domin idan yazo ya auna zai ce za ta haihu ranar kaza kuma kaza za ta haifa to wannan shine sanin gaibu wannan ba sanin gaibu bane na farko da ya saka na'urar gwaji na in yana ganin ta mana ya ce wannan kaza ne wannan dogo ne gajere ne ko gajere ne wannan dan lukuti za ta haifa wannan sira ta haifa wa zai iya wannan babu Allah tabaraka wa ta'ala ya san wannan kuma nawa ne za ta je awu a dawo a ce ai an ce kaza ga wata hudu ga wata sai goma sha hudu ga wata ta yau ko kafin ranar kuma ta yau ko kaza duka wannan Allah tabaraka wa ta'ala shine masanin wannan ina fata an gane mace ce ko namiji ko kuma fari ne ko baki duka ba wanda ya san wannan sai Allahu tabaraka wa ta'ala kurma ma za a haife shi ko kuma mai ji to duka Allahu tabaraka wa ta'ala shi ya san wannan shi kadai nawa aka fi ayaye da matsaloli wanda inda likitoci sun sani tun yana cikin zaci a ta wannan fa in yazo ma fa da matsala domin in yazo an zo ana kokarin magance matsalar da zai zo da ita zai mutu nawa aka zo sai gurin kokarin magance kuma ya mutu kuma an sha wahalar kashe kuɗi da jin bacire da ya sani sai ce to wannan tun gurfa gwanda a kyale shi kawai mutu a cikin mahaifiyar tasa ba sai ya zo ba haka saboda bai san bai san gaibu ba ina fata an gane Allahu tabaraka wa ta'ala shi ya san wannan shi yasa da aka samu wani zindiki a baya yake cewa ni ina kashewa ina rayawa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce alam tara ila allazi haja ibrahima fi rabbih an ataahu Allahu al-mulka idh qala ibrahim rabbi allazi yuhyi wa yumiit qala ana uhyi wa yumiit qala ibrahim fa inna Allaha ya'ti bi shamsi min al-mashriqi fa'ti biha min al-maghrib fabuhita allazi kafar wallahu la yahdi al-qawma adh-dhalimin Allah tabaraka wa ta'ala ya ce kamar wanda ya baka ga wanda ya yi jayayya da annabi Ibrahim ba yake cewa ni ma ina kashewa ina rayawa ka je ka ubangijinka shi yake rayawa ke kashewa ni ma ina yi sai aka samu wani sai ya sami yankan nama a gaban jama'a kasan mutane kuma akwai masu karamin tunani akwai jahilai akwai masu wauta da sauransu haka sai ya ɗauki yankan nama bayan fa wancan lamarin ɗin sai ya samu kwalba sai ya jefa a ciki ce kun ga wannan naman to tsutsotsi nake so na halitta da yawa da shi sai sa a ciki sai ya kulle sai ya aji bayan kwanaki yana kula da ya ga alamun ta tsutsa da yawa sai tara jama'a ce to kun ga yanzu zamu bude za ku ga halitta da ne da ya zazzage ake ga tsutsotsi suna yawa ce kun gan su dazu dazu nan halice su sai aka samu wani mai kaifin hankali ka san me ce masa sai ce da shi to ranka ya daɗe tun da kai ne Allah mata nawa ne a cikinsu maza nawa to annan ne kuma fabuhi tallabi kafar sai ya ɗimoce kuma matan tsutsotsin nawa ne mazaje nawa ne a cikinsu to sai rikici amma Allahu tabaraka wa ta'ala idan ya halici abu ya san wannan abin namiji ne ko mace idan ya halici guda biliyan kaza ko triliyan kaza ya san maza nawa ne a ciki mata nawa ne a ciki kuma ya san kowane ran da zai mutu da kuma sababin da zai mutu subhanahu wata'ala insha Allah za mu fara farkon wato sura ta gaba ita ce suratu al-insan muna roƙon Allah tabaraka wata'ala ya datar da mu wajen karantawa daidai da kuma fassarawa daidai tare kuma da fahimtar ma'anonin ayoyin ita suratul insan malamai magabata daga cikin tabi'an annabi sallallahu alaihi sallama wato daga cikin tabi'an sahabbai sun yi sabani wasu ke cewa makkiya ce wasu ke cewa madaniya kamar ata ɗaya daga cikin almajiran abdullahi dan abbas yake cewa makkiya ce yake cewa a maka aka saukar da ita mujahid da qatada su ma kuma almajiran abdullahi dan abbas ne suke cewa madaniya ce hasan al-basri da shi da ikrama su ma suke cewa madaniya ce saboda haka dai su suke cewa madaniya ce sai dai aya daya fadin Allahu tabaaraka wataala fasbir li hukmi rabbika wala tu'i minhum athiman aw kafura suke cewa wannan aya dayan ce kawai makkiya amma sauran duka madaniya ce me ake nufi da cewa sura madaniya ce ko sura makkiya ce idan aka ce sura makkiya ce ana nufin surar da aka saukar kafin ai hijira koda a garin Madina aka saukar da ita in dai kafin hijira ne sunanta me makkiya ina fata an gane kuma ko da a madina a makka aka saukar da ita amma bayan hijira ce annabi salama ya zo makka sai aka masa wahayi to sunan wannan mai madaniya ina aka ce sura madaniya a makkiya ce ita ce mai wacce aka saukar kafin hijira ina aka ce madaniya ita ce mai wacce aka saukar bayan hijira kawai shi ne domin wasu ayoyin ai wasu surorin an saukar da su ba a makka ba ba a madina ba na fata an gane annabi sallallahu alaihi yayi tafiya ya je gari kaza ko ya je unguwa kaza a masa wahayi to kawai abin da ake kalla a ce makiya ce ko madaniya idan kafin ya hijira ne koda a wani garin ne sai a ce wannan makiya ce idan kuma bayan hijira ne koda a wani garin ne sai a ce me madaniya ce ina fata an gani na'am
bismillahir rahmanir rahim هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا طيب حياك الله الله تبارك وتعالى يتي هل أتى على الإنسان lalle ya zo akan wato shi ɗan adam hinu min dahar tsawon wani zamani tsawon wani lokaci lam yaku shay'an mazkura ada bai kasance wato wani abu ba abun ambato ba ba a ma san shi ba Allah tabaraka wa ta'ala ce inna khalaqanal insan lalle mun halicci ɗan adam wato ‘ya'yan annabi Adam alaihi salam kenan wancan kuma halata alar insana ana nufin shi annabi Adam kansa shine insana a can a wannan ayar kuma inna khalaqanal insana ana nufin ‘ya'yan annabi Adam din ba shi Adam din ba ina fata an gane insan ta farko ana nufin annabi Adam amma wannan ana nufin wato ‘yan Adam din min nutfatin wato mun halicce shi daga anashin dugo wato dugon mani amshajin wanda yake gaurayayye an cakuɗa shi da namiji da na namiji da kuma na mace Allahu tabaraka wa ta'ala yace nabtalihi wato mun halice shi dan mu jarraba shi faj'alnahu sami'an basira sai muka sanya shi muka sa masa ji da gani dan mu jarraba shi Allahu tabaraka wa ta'ala yace hal ata 'ala al-insan hal dinnan a larabci anishinta wato istifhami ne harful istifham ne kamar a hal mana shin hal takul shin zaka ci amma tana zuwa da yawa alkur'ani ana nufin qad Allah tabaaraka wa ta'ala ce hal atayka hadithul ghashiya bi ma'ana qad atayka hadithul ghashiya ma'ana haƙiƙa labarin mai lillibewa ya zo maka ba ana nufin shin ya zo maka ba ina fata an gane to kamar anan hal ata 'ala al-insani hinun min ad-dahr lalle ya zo wato tsawon wani zamani wani lokaci ya wuce ta kan ɗan adam lam yakun shay'an mazkura a daɗin bai kasance wani abu abin ambato ba ma'ana tsawon wani lokaci ya wuce akan annabi adam alaihi salam wani a daɗin ba a san sunan sama mutum ba imam al-bagawi yake cewa annabi adam alaihi salam ake nufi wanda ya zauna tsawon shekara arba'in an jefar da gangar jikinsa tsakanin makka da kuma ta'if a ƙasar saudiya kenan tsakanin garin makka da kuma ta'if aka aje annabi adam alaihi salam tsawon shekara 40 Allah tabaaraka wa ta'ala ya halice shi da ainihin wato din daga ainihin ƙasa daga ainihin ƙasa ya halice shi sai aka aje shi ba a sa masa rai ba sai dai shekara 40 bayan wannan shekara 40 ko kuma tsawon wannan shekara 40 duka ba a san ma meye wannan ba a lokacin wanda suke kan duniya kawai su ne me mala'iku kafin ɗan adam da aljanu ne gaba ɗaya a cikin duniya sai suka rinka kashe juna suka rinka ta'addanci aka rinka kwace aka rinka fashe aka rinka kashe juna sai Allah tabaraka wata'ala ya ce wa idh qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa sai mala'iku suka ce qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yafsiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu la ta'lamun Allah tabaraka wata'ala bayan gushewar aljanu sai ya ce da mala'iku zan sanya wani khalifa a kan ƙasa ma'ana zan halice annaba adam yake gaya mala'iku sai suke cewa yanzu za ka sanya ka halicci wani a kan ƙasa ya zamto yifsidu fiha ya zo ya rika barna a ciki ya rika kwace ma'ana ‘yan adam su zamto suna kwace kamar yadda su ma aljanu suka yi su zamto suna kashe juna wa yifsiku dima a zo a rika zubar da jina ne kamar yadda aljanu suka yi sai Allah ta'ala ya ce inni a'lamu wa la ta'lamu ni na san abin da baku sani ba wa 'allama adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-mala'ika fa qala anbi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum sadiqin ya koya wa annabi adam ya sanar da shi sunan komai da ka sani na duniya komai da komai malamai suke cewa duk zamanin da kake inda annabi adam zai zo ka gaya masa sunan abu zai faɗe shi inda zaka ce masa me wannan zai ce wannan waya ce me wannan kaza ne wanda kai a zamaninka akwai ababen da baka sani ba to shi kuma inda zai zo tunda Allah ta'ala ya ce wa 'allama al-adama wa 'allama al-adama asma'a kullaha ya koya ya sanar da annabi Adam sunaye gaba daya to shi kuma ya san sunansa yanzu ni da kai ababen da mu sani ba ai yawan su suka fi yawa wani abu ma in ka ganye kai me ake ce wannan ne gashi ka iya magana tsaf shekara ka 30 a duniya ko da biyar ko kaza amma ka tambaye sunansa me ake ce wannan abu ce sunansa kaza wataƙila ka yi shekara biyu uku kana faɗa ba ka iya faɗarsa daidai ba na wata gane kwamfuta da ake sakawa wacce ake ɗan shimfaɗawa kan nan wani ya ce laptop wani ya ce laptop wani ya ce b a ƙarshe wani ya ce p a ƙarshe wani ma ya ce ti a ƙarshen laptop kowa da irin abin da ke saboda bai san me wannan abin turanci ne aka zagaya masa sai ta cewa to me wannan ce a laptop ce a laptop laptop ce ce a laptop ne ko laptop ko laptop saboda shi ainihin ɗan adam bai san abubuwa sai an zo an koya masa sunayen abubuwa shi ya suna irin wannan ala irin yar karamar hular da ake so mai ɗame kai ya ce ok ta ana ka ji hadisi to wasu kuma haka suke gaya mata ba wasu kaza wasu kaza saboda rashin ainihin sanin sunan idan ya zo sabon abu sai su sa masa suna da daidai da za a fahimta ko shi kenan a wuce na fata an gane shi irin rufin nan da ake saka farin simintin nan a yi sai ya sunansa sai pop ake ce masa me ma'anar full meaning na wannan abbreviation pop ce ani dai haka naji ake faɗa kaji karka tsananta mu saboda bai san sunan ba ina fata an gane ta wadaka halata alal insan lalle ya wato hinun min ad-dahr ata alal insan tsawon wani lokaci ya wuce akan dan adam ma'ana ya wuce ga annabi adam alaihi salam lam yakun shay'an madhkura a lokacin bai zamta wani abin ambato ba ba san sunansa ba inna khalaqanal insana lalle mun halicci dan adam min nutfatin daga ainihin dugon maniyi Allah tabaaraka wa ta'ala ya ce amshajin wanda yake gaurayayye nabtalihi wato mun halice shi nabtalihi mu kuma jarraba shi faj'alnahu sami'an basira malamai suke cewa malaman lugha suke cewa a cikin wannan akwai taqdimu wa ta'khir wato yanda ma'anar take shine faj'alnahu sami'an basiran linabtalihi faj'alnahu sami'an basiran linabtalihi mun sanya shi mai ji mai gani dan mu jarraba shi domin akwai ababan da idan ka ji su to wajibi ne ka nisance su idan ka ji su wajibi ne ka ce kaza ko ka aikata kaza na fata gani idan ka ji an kira sallah wajibi ne ka amsa kaga an sa maka ji ne me domin a jarraba ka linaftali faj'alnahu sami'an basiran linaftali mun sanya shi mai ji mai gani dan mu jarraba shi man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi kaza bi kaza bi kaza to kaga ana mummunan abu kaga an sanya maka gani dan a jarraba ka sai ka ki kuma ga dama kaga me kai laifi an sa maka jarraba baka ci ba kenan ma'ana da ji da kuma gani jarrabawa ne kenan na fata an gane da ji da gani dukkanin su jarrabawoyi ne kar mutum ya amfani da jinsa da ganinsa ya samu damar zaluntar bayin Allah an jarraba ka ne aka baka ji da gani idan mutum zai yi laifi ya ce a barin ɗauki kurman nan ya raka na mujiya mai ce a'a kai kurma za a samu matsala in na bashi wata inkiya ko na ce masa kaza ba zai ji ba to ya za a yi ashe kai ma an samu kan jin ashe a jarraba ka ne kenan kuma baka ci ba tunda kake amfani da jin naka je kake barna kake cutar mutane da ji ko kake cutar mutane da ainihin gani an sami wato maganganu ko fahimtu guda biyu tsakanin mu'tazila da kuma khawarijawa dangane da wannan aya ko dangane da ire-iren irin wannan aya Allah tabaraka wata'ala shine sami'an basir yana ji yana gani subhanahu wata'ala anan kuma yace faja'alnahu sami'an basira muka sanya dan adam shi ma zanto mai ji mai gani sai su khawarijawa suke cewa Allah ta'ala ne kadai yake ji laisa ka mislihi shay'un wa huwa samiul basir ba wanda yake kwatankwacin Allah shine mai ji shine mai gani suka ce tunda Allah ta'ala ya tabbatar wa kansa da ji da gani duk wanda ya ce wani yana ji yana gani to ya kamanta wannan da Allah saboda haka ya yi shirka su kuma mu'tazila suke cewa duk wanda ya ce Allah yana ji yana gani tunda ya ce dan adam faja'allahu sami'an basira to ya hada Allah da dan adam shi ma yayi shirka yayi babban laifi to ma ahli sunnati wal jama'a sune wasda wato wasda sune suke tsakiya sune khairu umma kenan da Allah tabaaraka wa ta'ala ce wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata su suna tsakiya ne suka ce duk ayoyin da Allah tabaaraka wa ta'ala ya tabbatar wa kansa yana ji to mun yi imani yana ji amma jinsa ba irin na dan adam bane duk ayoyin da Allah tabaaraka wa ta'ala ya tabbatar wa dan adam cewa dan adam yana ji mun yarda dan adam yana ji amma jinsa ba irin na Allah tabaaraka wa ta'ala bane duk ayoyin da Allah ta'ala ya ce yana gani mun yadda yana gani ganin sa ba irin da dan adam ba duk ganin da duk ayoyin da Allah ta'ala ya ce dan adam yana gani mun yadda dan adam yana gani amma ba irin ganin Allah ba kaga wannan shine zaman lafiya kuma shine gaskiya tunda haka ayoyi suka tabbatar sun tabbatar Allah mai ji mai gani ne kuma sun tabbatar dan adam shi ma mai ji mai gani ne saboda haka kai irin jinka daban da na Allah tabaraka wa ta'ala idan mutum biyu suna magana wannan yana faɗa wannan faɗa sai ka ce me saurara mana da wa zan ji ɗaya faɗa tukunna saboda kai jinka ba irin na Allah bane Allah tabaraka wa ta'ala shine duk duniya a lokaci guda kowa yi magana ya ji ya san kowa kuma abin da ya faɗa subhanahu wa ta'ala ko da yayi kokarin faɗa yayi tuntuban harshe ko yana da in'ina ko bai faɗa daidai ba Allah ya san kaza yake so ya ce wanda kai kuma sai ya bayyana sannan ma ka gane kuma sauti ɗaya kake iya ji amma aka sami wato ainihin takhallut na ainihin zabzabatin sauti ba za ka fahimta ba idan aka samu shakuɗaɗɗeniya wajen sauti ba za ka gane me ba muna roƙon Allahu tabaraka wa ta'ala ya kyautata ƙarshen mu yanayi na lokaci anan zamu takaita abinda muka yi daidai Allah ta'ala ka sami tarayya a cikin lada wanda kuma ne kuskure Allahu tabaraka wa ta'ala ka gafarta mu ya ubangiji wannan gari ka ƙara masa albarka da zaman lafiya ya ubangiji waɗanda suka mutu cikin al'umma musulmai Allahu tabaraka wa ta'ala ka gafarta musu ya Allah tabaraka wa ta'ala muna roƙonka ka jikan mai martaba sarkin ningi ka sanya kabarin sa ya zamto dausayi daga cikin dausukan aljanna ya ubangiji ka sami kyakkyawan ƙarshe ya Allah ka sanya mana albarka ka ba mu lafiya ka ba mu ilimi mai amfani ai ba tambaya ko ana kiran sallah kai mutare